ورسوله وقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاشدة قوة ذو القيدة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum littafin da yake bayanin tarihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine karatunmu na 24 ko da biyar ne karatunmu na 25 a yau dai muna cikin mukaddima shimfidar da malam yin wannan littafi na bayanin tarihi gajataccen tarihi game da larabawa waɗanda suke su ne dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan zu muna cikin bayani game da su malam yace alhalatul iqtisadiyya hali na tattalin arziki mana yanayin da larabawa suka rayu da shi na tattalin arzikinsu da me suka dogara wurin samun kudi me arzikinsu me neman kudinsu wane irin aiki suke wanda suke samun kudi malam yace to amma halatul iqtisadiyya amma halina tattalin arziki na neman kudi al iqtisadi shine wato neman kudi da kuma tara su da kuma kashe su yadda ya kamata shi yake ce mai iqtisad ya zaka nemowa ya zaka adanawa kuma ya zaka kashe su duk musulunci ne ya koyar da mu wannan Allah ta'ala ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wadanda in za su kashe kudin su ba su banna kuma ba su yin ruwa kana baina zalika qawama ko musulunci ya koyar da kai hanyar da zaka bi ka samu kudi hanya ta halal aikin hannu zakai aikin gwamnati zakai sana'a zakai kasuwanci zakai duk abin da zakai musulunci ya koyar da kai kadda ka shiga hakin kowa kakkai zalunci kakkaci amana kakkai ha'inci kuma kakkai ma mutane wayo gaba hanya mai kyawu kuma in ka samu to gaba hanya mai kyawu wurin kashe su to shake ce matattalin arziki mana arzikin da ka samu ka tattala abinka mawaki na cewa qalilul mali tajma'uhu fayabqa wato dukiya ya kadan za ka tattalin abinka sai ta dade kana mulmula abinka amma mai yawa kuma in ka yi banna kuma sai ta ƙari ku kaga wannan duwake-wake ne ina laraba da suke nuna yadda tattalin arziki yake ita dukiya koya take in dai ka yi haƙuri da ita sai ka dade kana mulmula abinka kana kashe amma kuma duk yawan dukiya in banna za kai da shigantaka da shiriri ta sai ta ƙari duk yawan a ce kudi na shigowa ma baka mai da hankali ba wurin yadda kudin ke shigowa ka tsara wannan hanyar abin ya tabbata shi kenan sai ka ɗauka haka za a yi ta yi wani lokaci ma sai ka ce ma ba ka san an san kudin sai gobe ka je wurin shiriri ta wurin shekantaka wurin kashe su gaban za wanda gobe kana waiwaya mutane da sun saki abokan ciniki sun tai wurin wani sun dan da kai baka sa abin da kake ba to saboda haka musulunci shi ya karantar da mu yadda za mu samun kuɗi da yadda za mu kashe su da kuma yadda za mu tattala su cikin ko'ina ta zaka sai da Allah ya gwada mana tattalin arziki a cikin idan kana da zaka kana da kuɗi cikin kashi arba'in kashi guda za ka ɗauka ka bada kashi talatin da tara ka rike abinka da ana koya ma tattali ne a yi wanda zaka haƙƙi ne na Allah Allah ne ya ce wa atu zakata amma Allah ta'ala bai ce a bada gaba ɗaya ba sai ya ce a kasa arba'in a ɗauki kashi ɗaya a bada kashi 39 kuma naka ne ka ci gaba da kuma sai faɗi kuma Allah ya kai mu ba akwai tausayi a ciki ba kuma ana koya ma yadda zaka tattalin arzikinka inda ma za ka samu ladan ba a ce ka raba bi gaba da ballantana inda zaka ta ya kai shiri ta ka samu zunubi to shine malam yace amma halatu al-iqtisadiyya amma hali na tattalin arziki fatabi'at al-halata al-ijtimaiyya ita ma ta ba halina rayuwarsu ta yau da gobe Ma'ana ita ma kamar rayuwar yau da gobe ce wadda muka yi bayanin can baya kamar yadda suke gudanar da rayuwarsu ta yau da gobe zamantakewarsu tsakaninsu da ɗiyansu tsakaninsu da matansu tsakaninsu da al'amuransu to hatta tattalin arzikinsu ma haka yake shi ma wa yattadhihu dhalika malam yace wannan yana fitowa ƙarar ga hili idan nazarna idan muka yi nazari muka duba muka gani fi turuki a cikin hanyoyin na ayyushin arab wuraren da larabawa ke neman yadda za su rayu fattijarat malayi ce to kasuwanci kanat ta zamanto akbara wasilatin ita ce mafi girman hanya lil hasuli domin kaiwa ala hawa'iji alhaya akan bukatu na rayuwa ba na laraba abinda suka fi dogara da shi shine kasuwanci su sayi kaya su sai da a sayi gare su saya ga wani su ci riba za gare suke samun bukatun rayuwarsu su biya su ba na dai kasuwanci shine mafi girman tattalin arzikinsu wal jawlatu tijariya ba da yace to kuma yawo kai da kawo na kasuwanci la tatayassaru ba za ta sauƙaƙa ba ba za su same ta da sauƙi ba illa idan sadal amnu wassalamu sai idan kwanciya hankali da zaman lafiya ta samu ko ba haka ba yanzu ba rawacan yan shekaru da suka wuce wannan hanyar ta matsakaninmu da katsina haka ya mutuwa ta mutane da yawa sakamakon hanyar da ba a bi sun dulkushi jarinsu ya kare wani tun daga nan shi kenan kudin suka kare wani kuma Allah ta'ala ya mai azanci sai ya zanki kewayawa ya zanki kewayawa dai can kuma ta can kayan za su shigowa haka wani kuma ya sau kayan ya ce dai bari ya gwada ya gwada sa'a shi zo su tara kayan su kunna masu wuta gaba daya to dole sai da lafiya sai da kwanciya hankali sai da aminci sa'an nan kasuwanci zai yiwu Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya. Wa kana dalika mafqudan malam yace wannan kuma zaman lafiya din da amincin ya zamanto mafqudan babu shi an rasa shi fi jaziratil arab a cikin yankin larabawa na lokacin. Illa fil ashhuril hurumi sai a cikin watanni guda hudu masu alhurma. Nan ne kadai zaka dogo kayanka daga wani wuri zuwa wani wuri ka tsira. saboda kowa yana girmama waɗannan watanni masu alhorma ba a fada ciki ba a fashi da makami duk wani abu wanda ba ya da kyawu ba a cikin waɗannan watanni ba kuma kaga wata hudu cikin wata goma sha biyu ba su isan mutu ɗan adam yana buƙatan wata goma sha biyu ɗin nan bare kasuwanci shi kasuwanci ba hutu cikin shi ba a kwanje ba kama aikin gwamnati ba ne an aka kama shi kenan dare kullun sai an babu ranar da ba za a yi ba sai ranar sallah wani ranar sallah ma da ya sauko daga idi sai ga ya bude shagon shi ba ya da dama ba ya da lokacin huta to bari a ce wata hudu gare ka wata takwas duk ba lafiya ba ka da tabbas an ka sauko kaya sun iso gida lafiya to nan ne kadai larabawa suke samun damar mi kasuwanci a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alhurma wa hadhihi هي الشهور ودنن سوني وتني التي كانت تؤقد فيها أسواق العرب وند أتكن سني أكي ققل كاسوانش اللارباوة أتكي معنى كاسوان اللارباوة أتكني أكي قلس دلانا kasuwar da ke ci ta wani gari ta wani kauye to tana ci ne cikin waɗannan watanni guda hudu kawai amma sauran watannin ba tabbas kuna iya duk kun kasa kayan yan fashi su shigo a yi ta halba-halba da kibiya a lokacin kamar yadda za a shigowa a yi ta kan mai uwa da wabi ana halbi dole a wace a bar kasuwai su kunna ma kasuwar wuta su tahe su duk abin da ke cike ya kori ba abin da ya sha masu kai saboda hauka saboda kwaya tana aiki kasan duk wanda yake irin wannan aikin kasan ba ya cikin hankalin shi kasan ya sha ya koshi ne yawwa kwaya ta riga ta game mai jiki tunda kayan makunna masu baya dauka kaga ya nuna baya da hankali inda dauka sai a ce yana da hankali sai ka wani wuri ya saida amma ya kunna ma kayan kaso ku kaso abin nan wuta ci din mai kudi ya kawo kudin kawai yake so da muke ya shi kudin ku to ya tahe shi ya bar ku yan sauran kayan da suka raga a mi a yi kasuwa da su a sai da a sai kunna ma wurin wuta ya tahe shi a shahira wato kasuwannin laraba waɗanda suke shahararru a wancan lokacin a cikin watanni masu alwarma guda hudu ne suke kulluwa min okab kamar kasuwar okab wa zilmajaz da kuma kasuwar zilmijaz wa majanna da kuma kasuwar majanna wa gairiya da waninsu waɗannan kasuwanni ne waɗanda laraba suke yi tun daga gabaci ake tahuwa ana yada zango ana yada zango a wancan lokacin war haka ana na an kusa isawa makka kasuwanni ne ake kullawa ana tahiya ana yada zango ana tahiya ana ban gari gari gari ƙarshe sai a sauka ina makka saboda mi taron da alhazai za su zo su yi kowa sai ya kawo kayan shi saboda baki to abin da yake faruwa kenan waɗannan su ne kasuwanni guda uku waɗanda kadai suke kulluwa a cikin watanni masu alhorma su ne manya-manyan kasuwannin da ake tattara kaya masu yawa a cikinsu har lokacin da lokacin aiki haji yake isowa wannan shine bayani wato game da kasuwancin da larabawa suke a wancan lokacin wa amma sina'atu amma sana'o'i sune ayyuka na hannu kere-kere da sake-sake da sauran abubuwa waɗanda da hannu ake su ake ce ma sana'a sana'a take ba wuce ce sai sana'a to dan larabci ne ma'ana ayyukan hannu malam yace fakalu laraba sun zamanto abadal umami anha mafi nisan al'ummomi da gare su mana laraba ba su ne ba su yin sana'o'i na hannu sai dai kasuwanci duk sauran al'ummomin duniya sun yi su kusa ga kere-kere kuma ko yanzu haka nan ne ko yanzu kera masa ake sai dai su sayi abubuwan da suke kerawa ba su da yawa kuma ita kira so ake aikin hannun kai shi so ake a gan shi kasashen waje a ga 'yan waje na zuwa su sayi ba wai kai ka sai da 'yan gida ba kadai a ga zan ganin kayan ga kasashen waje kamar yadda kusan komi na mai yanzu aka gaji ba na nan ba ne duk abin da ke nan ba wanda muka kera nan komi sai an mun duk abin da ka gani nan to daga wani wuri yake ba namu ba ne to su ma larabawa haka suke wancan lokacin ma kuma har yanzu haka ake ko kamfanin duka ka gani sai dai kamfanin dukan su sawo abubuwan zo su hada sai dai su hada su kansu amma ba su ne za su kirkiro abin ba sai dai a sai da masu samfari su kuma to kaga ai a yanzu dai ana na inda ake duk kayan da muke gani da hulluna wanda in mutum ya je maka ya sau duk ba wanda ake kera maka ko saudiya duka da riguna waɗannan da masu gajera hannu da masu dogon hannu duk daga kasashen waje ake kawo su amma sai ka yi ɗiban kayan makka ne kaya ne saboda makka ka sau su to na makka ne amma ba kiran nan ba ne wa ma'azamu sina'ati malam ya ce mafi yawan sana'o'i ayyukan hannu allati kanat tujadu fil arab wanda suka zamanto akwai su ana samun su a cikin larabawa min al hiyakati na ainihi saka saka irin tamu ta gargajiya wanda mu ma kaga yanzu an bar ta yi su ma turawa daga sakan ne ba suka maida ta ta inji injin ne aka yi wanda shi ma zai saka wannan yadin da kake gani saka ce inji ne ke sakawa su ma da duk da hannu suke yi kamar yadda mu ma da duk da hannu muke saka da wando da riga gaba ɗaya duk saka su ake da da daruruwanmu da abin nan ɗinmu labulanmu duk komi duk saka ce to su ba laraba mafi yawa abinda suka dogara da shi na aikin hannu shine saka waddibaga da kuma rim abin nan jima dukanci aikin baduku shi ake ce ma dibaga yawa abin nan a jema fata din sa'annan kuma a sarrafa ta ayi takalmi ayi jikka ayi wane ne ayi gahukka da ita dai abubuwan da ake so a yi su ne mafi yawa abin da suke yi wa ghayruha wani su kuma kare sun kasance fi alil yamani walhira sun kasance a cikin mana wannan ɗin ma inda ake yin shi ana yin shi ne a cikin ƙasar yaman da kuma hira gari ne can gabacin gabacin larabawa wa masharifi sham da kuma ainihin iyakokin sham gaɓoɓin ƙasar sham ma'ana makka da madina duk ba a wannan duk ba sana'a su bace can ma inda ake ƙasar yaman ne can kudancin makka da kuma gabacin makka da kuma arewacinta na'am malam yace haka nan ne kana fi dakhilil jazira ya kasance a cikin yankin larabawa shay'un akwai wani abu da ake samu min ziraa na ainihin noma akwai waɗansu waɗanda suka kula da noma inda ke da wuraren noma kuma yawanci ma ya kaga ba wurin noman ke akwai ba saboda ɗan dauri ne wurin duwatsu ne kawai to inda ke akwai din mutane suna amfani da wurin su yi noma muna ganewa ku su yi shubka wal harf da kuma dai shubka waqtina'il an'am da kuma ainihin kiyan dabbobi raƙumma da ainihin tumaki laraba ba su da shanu haka da yawa abinda suka yi yawa da shi shine raƙumma da tumaki to da ana samu kiyo da noma ana yi wancan lokacin har yanzu ma ana yi to kaji abinda balarabe har yanzu ya rike yana yi raƙumma kaga raƙumma ga sun na mutum guda sun ga wajen guda dubu goma ga sunan ya zo ya yi zanne na kallon su kawai wa kanat nisa'ul arabi matan laraba sun kasance kafatan gaba ɗayansu yashtagilna suna yin aiki ne bil ghazal bil ghazal da abin nan saka shine ghazal ita ce hiyaka din kuma ita ce al ghazal to yawancin matan laraba ma gaba ɗaya cikin gidaje saka suke yi wancan lokacin lakin kanatil amti'atu sai dai kayayyaki waɗanda ake sakawa ɗin ta kasance urdatan lil hurubi tana cin karo da yakuna da ake yi in an saka kayan ma an dauka za a kai wa kasuwa ɗan fashi da makami sai su tare saboda babu isasshen zaman lafiya wa kana al faqr talauci ya kasance wal ju'u da yunwa wal uryu da tsaraici amman ya kasance mai gamewa ne fil mujtama a cikin al'ummomin larabawa mana sun yi fama da talauci saboda babu aikin sannan kuma gami ga fadace-fadace yakuna sun yawa yaki yana kawo talauci saboda ba inda za ka yi tahiya kuma ya kawo yunwa saboda dama inda akwai talauci to akwai yunwa domin sai kana da za ka sayan abinci in ba ka da kuma ina za ka sayan abinci wal uriyu da kuma rishin sutura duk talauci ke kawo wannan in babu wadata to dole a rasa kayan sawa dole kai ta zama da kwamfule daya sai ya tsuwa yana neman abin nan hankalin kai tashi to haka laraba suka rayu sun rayu cikin irin waɗannan yanayi ka guda uku wannan shine takaitaccen bayani game da halin da larabawa suka rayu da shi na tattalin arzikinsu abu na gaba al'akhlaq su ne halayensu ɗabi'u wato ɗabi'u su ne mu'amala mu'amalar da za ka yi da wani ya za ka mu'amala da wani domin ba ka iya rayuwa kai kare dole sai ka yi mu'amala da wani mutum shi kadai bai iya rayuwa kana bukatar wanda za ka sayi gare shi wanda za ya sayi gare ka kana bukatar wanda za ka ma'aiki ya biya ka kana bukatar wanda za ya ma'aiki ka biya shi ba dai ka iya rayuwa kai kadai to a lokacin da kake rayuwa tare da wani me ya kamata ka yi kamata ya ka gwada halaye masu kyawu ɗabi'u na kirki ba girman kai ba taurin kai ba rena mutane kuma ba zalunci ba ba bakere ba ha'inci ba cin amana haka ya kamata da inda mutum yake rayu abinda ba ka so amma kaka yi ma wani to su ne halaye sakin fuska da kuma taimako da kuma sakin hannunka in ba ka da ka saki fuskarka in kana da ka saki fuska kuma ka saki hannunka kakka rike guda kai ta fara kai ta sakin fuska cikin mutane amma ba ka yi ɗauka abu ka ba su ko yaya ne kakkare na kakkare na alheri in ji annabi alaihi salatu wassalam alheri ko yake kakkare na shi ko mun kankanta shi kana da dala biyar za ka ba mutum kakkace mi za ya dai ta bashi saboda ita ke gare ka ita kake iya bada bada waɗannan su ake ce ma ɗabi'u yaya ɗabi'un larabawa suke gabanin addinin musulunci ya zo mana ya ce la shakka babu shakka an na halar jahiliya lalle mutanen jahiliya ganat fihim ta kasance a cikin su da naya abubuwa na kaskanci jami'in na daniya wa raza'i da kuma abubuwa irin na rishin sanin ya kamata jami'in na razila wa umurun sa'annan wasu al'amurra sun kasance a cikin yankin larabawa a zamanin jahiliya yunkiru hal aqlu salimu hankali lafiyayye bai yarda da abubuwan da suke faruwa kamar yadda abubuwa suka gabata ai mun gani mutum ya kashe diye shi saboda kar ta jawo mai magana ka bari ko jawo ma magana ta yaba a kashe ta saboda da ta jawo maganan da a kashe ta wane yi rangwame gara ta ja magana a mata wada amma kashe rai ai abu ne mai muni wurin Allah subhanahu wataala to kuma wani zai kashe diyan shi saboda talauci saboda tsoron kai ya kasa ci da su kawai sai mun makure su zai kashe su kuma an sani a ce gaskiya ya kokari a ta goyen bayan shi a ce tun da baya da ya za a yi kare ya kashe su kaga wannan hankali ba yarda da shi wa ya ba al wujdanu zuciya ma tana kin yarda da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikinsu. Walakin mala yace sai dai duk da haka nan ba tare aka lalace ba. Kanat fihim ta kasance a cikinsu min al-akhlaqil fadila daga cikin halaye masu daraja masu falala al-mahmudati waɗanda suke abin yabo ma yurawiyul insani abinda in mutun ya ji sai ya gigice. saboda tsananin mi tsananin yadda suke da ɗabi'un masu kyawu wasu ɗabi'un kaji sai abin saboda ya burge ka sai ka gigice ma wa yufdi bihi ila dahsha sai ya kai mutum zuwa ga gigicewa wal ajab da kuma mamaki wa min tilka akhlaq daga cikin waɗannan halaye da ke gare su waɗanda za su tayar ma mutum hankali saboda burgewa na farko alkaram wato shine kyauta suna da badawa ba su da ruwa a wancan lokacin ɗabi'a wato kyautatawa ɗabi'a ce ta laraba kyauta ɗabi'a ce ta su alheri ɗabi'a ce ta su kuma duk ba su canza ba laraba ba su canza ba sai da dukiya ta masu yawa kasan Allah ya ce kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna mutum ya ga ya wadatu to sai ya ta girman kai Yau laraba kirki gare su fiye da yanzu. Ana samu yanzu haka kaɗan cikin mutum goma a samu mutum ɗaya. Amma yawancinsu ba su da irin wannan suna tsantsanin bakin mutum. Hatta laraba ma ya su yasu suna girmama wanda suka san shi ma a ƙasarsu ƙasashe ne masu kuɗi. Nan kana ba larabe sun san ƙasar ku talaka ne ko kallon ka ba. to da gabanin arziki ya same shekara saba'in sattin da suka wuce ya zanna su cin abinci lokacin aiki haji da umara tare da baka kwata sauke kama gidansu a yi ta maliyafa to yanzu dukiya ta samu su ma sun zamanto cikin masu arzikin duniya sallah ma sai gaba sai ya haɗa kafa da kai yawancinsu ana dukawa da kun yi ruku'u ya ga baka kafa kusa da shi sai ga ya ja ya kafa kuma ana ƙara sallah sai ma zai tashi kakka goga mai baki ko a daɗa hanci duk suna yi yawancinsu suna yi ɗan kaɗan ne cikinsu wanda za ka ganin ba su da wannan amma dai ɗabi'ar kyauta ɗabi'a ce tasu sai dai yanzu suna ma ne ka tahi da can kawai suna cewa zo in maka don sai dai amma a ce tu tahi tahi wa kanu yatabarauna sun kasance ma suna gasa da juna shi yake ce ma yatabarauna suna gasa da juna kamar yata nafasu ne ke duma na su guda daya almubara shine gasa da juna kamar kwallon gaba da laraba suna ce mata almubara saboda ai kwallo gasa ce ake cikin dubu tsakanin wannan kulub da wannan kulub to sun kasance ma suna gasa da juna fi zalika a cikin wannan wa yaftakhiruna bihi kuma suna alfahari da kyauta wa qad istanfadu fihi sun karar a cikin shi nisfa ash'ari rabin waƙe-waƙen su gaba ɗaya duk sun karar da shi a cikin mi a cikin yaban kai wurin kyauta azan ilimin da na laraba shi ne mi shi ne waƙa waƙa ba ta kiɗi ba ta baki to duk sun ƙarar da rabin waƙoƙinsu a wurin mi a wurin yaban kyauta da kuma alfahari da kyauta dinnan suka ƙarar da rayuwarsu baina mutamaddihin bihi tsakanin wanda yake neman yabo da shi ya yi kyauta din wa musnin da kuma wanda yake yin yabo ala ghairihi akan wani shi saboda kyauta kana rajulu daga cikin kyautar su malai yace mutum ya kasance ya tihi adhaibu baqo za ya zo wurin mutum bi shiddatil bard a cikin tsananin sanyi ana sanyi na hunturu wal ju'i da tsananin yunwa walaysa indahu min al mali babu komai wurin shi na kuɗi illa naqatuhu sai dai tago shi allati hiya hayatuhu wadda wannan taguwa ita ce rayuwar shi wa hayatu usratihi kuma ita ce rayuwar iyalin shi wa ta'khudhuhu hazzatul karami sai girgizar kyauta ta dauke shi kyauta ta girgiza shi fa yaqumu ilayha sai ya tashi zuwa ga wannan taguwar tashi wa yadhbahuha sai ya yanka ta li dhaifihi ga bakon nashi alali ta kare ce gare shi ita ce jarin shi da ita yake balaguro sa'annan kuma da ita yake tatsan nonanta amma sai yake mabako saboda mi saboda neman suna kadde bako a ce ya zo ya sabka wurin wani su a wurinsu abin kunya ne ya sabka wurin wani bai ci nama ba to sai tashi yanka wannan tagowar tashi kaga wannan yana nuna mi yana nuna tsananin kyauta da ke gare su wa min athari karamihim yana daga cikin alamomin kyautarsu annahum kanu yatahammaluna diyatil ha'ila suna daukar diya mai tsananin yawa su dauke ta suke su za su biya sai mutum guda ya dauke diya ya ce shi za ya biya diya wadda raƙumi ɗari yake bada an kashe mutum sai mutum ya ce shi za ya bada wannan raƙuma sau da dama raƙuma ana bada su ne a cikin shekaru yawwa duk shekara ko duk wata kaza ga abin da zaka bada ana lissafi har ka biya raƙumi da ya kaga dukiya ce mai yawa a da a da ma dukiya ce mai yawa ballanta na daɗa yanzu wal hamalatil mudhisha da kuma ɗaukan nauyi wanda yake mai tada hankali alhamala shine ana bin wani bashi kace a bar bin shi kai zaka biya yake ce mahamala wani na bin wani yana shirin ya kai shi wurin shari'a in ka ji labari sai ka je ka samu mutanen tare da wanda ake bi bashi ka ce bashin da kake bin wannan ni na dauka ni zane biya kaka ƙara tambayi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana yi kamar yadda khadija ta faɗi yakfuna bidhalika da haka ne suke hana sabkar dima'i zubar da jini domin in ba biya wannan diya ba sai sun kashe wanda ya kashe musu mutum to sai wani saboda mi a tsaye da zubar da gini sai ce ya ɗauki biyan wannan diya ne ko kuma bashin da ake bin wani ya ɗauka shi za a biya wa zaya'il insan kuma suna hana tozartar mutum saboda haka ma'ana kan mutum kan a rasa mutum a kashe shi wa yatamaddahuna biha kuma suna neman yabo da haka wa yaftakhiruna ala ghairi muftakhirina ala ghairi suna alfahari da akan waninsu minar ru'asai daga shugabanni wasadati da dai manyan mutane kaga wannan yana nuna wato tsananin kyautar da ke gare su kenan wa kana min nataiji karmi ya kasance yana daga cikin sakamakon kyautar su annahum kanu yatamaddahuna sun kasance suna yaban bi shurbil khamr da shan giya ko shurbil khumur shan giyoyi ita kan tagiya wanda ke shanta wancan lokaci ana kallon shi mutum ne mai kyauta sau da kudi kake ba da haka shata marowaci suna ganin marowaci shi ne wanda baya shan giya saboda kai banna kudi su kuma suna ganin ba da kudin ma a shagiya kyauta ne laili an na mafakaratun fi za ta ba wai saboda ita giya da kanta abin alfahari ba ce babu alfahari cikin giya ko wurinsu amma saboda kudin da za ka zuwawa ana ganin lalle ba ka son kudi tun da haka ke ba da haka shagiya laili li an na sabilu min subulil karam a'a suna yi ne saboda bi cewa shan giya hanya ce daga cikin hanyoyi na kyauta omin ma yi sahilu sarrafa alal nafs kuma yana daga cikin abinda yake sauƙaƙa yin ɓanna gare ma'ana kai da kanka kai ɓanna ka ɓata dukiyarka yana daga cikin abinda yake sauƙaƙa ma yin ɓanne wani ajili zalika kuma saboda haka ne kanu yi sammuna suka zamanto suna kiran shajarar inab iccen inab iccen rizan suna kiran shi bilkarm da iccen kyauta wa khamrahu in aka yi giya da kuma ƴaƴan rezan din sai zangi kiran su mi bibintil karm wato ita giya din diyar kyauta ce kyauta ta bada ta muna garewa kun ita giyar kanta sai a zangi kiranta da bintil karm wato diyar kyauta ya itan rezar kasan suna yin giya da shi daga cikin abubuwan da suke giya da shi shine wato ɗayan rezar wa idan na barna mana ya ce idan muka duba muka gani ila da wawi ya zuwa diwanoni a sharin jahiliya na waƙe-waƙen jahiliya da wawin jam'i ne na diwani diwani kuma shine kundi wa kundi wanda zai tattaro wani abu da kake so ka rubuta ciki wanda zai tattaro kusan da abin rayuwa ciki to akwai kundaye na wake-waken gargajiya na dagabanin zuwa addinin musulunci idan mala ya ce maka koma zuwa ga waɗannan kundaye na wake-waken jahiliya najid zalika baban za mu samu wannan babe ne min abwabil madih daga cikin babubbuka na yabo wal fakhr da kuma babubbuka na alfahari ana cikin wake-waken larabawa ba yi wa mawaki ba larabe haru waka ya kare ta ba tare da yaya bigiya ba gabanin zuwa musulunci ya kula an tara ibn shaddad al'absi mawakin da ake ce ma an tara ɗan shaddad al'absi ɗaya daga cikin shahararrun mawaka ne waɗanda mawaka ne guda bakwai tarihin larabawa ba a mawaka waɗanda suka iya waka irinsu ba littattafansu wake-waken suna nan cikin zaurukan malamai yanzu haka ana karanta su wanda ake cima mu'allaqatu sab waƙoƙi ne guda bakwai na mawaƙa guda bakwai to ɗaya daga cikin su akwai wannan an tara din duk gabanin manzo Allah suka rayu shi an haye shekara ta 522 da 25 kai ya zo ya rasu shekara ta 608 kaga duk lokacin harko-harkon bayanan manzo Allah ne ko sallallahu alaihi wasallam Allah ya mai cikawa to yana bari fi mu'allaqati a cikin mu'allaka tashi yana da wake-wake da yamma amma akwai wake-waken da masanan wakan larabawa suka yi ittifaki akan cewa su ne suka fi kowace waka dadi to sai a ce mata mu'allaqat kowa yana da akwai imril kais yana da akwai shi wannan yana da littafi ne zaka same shi ko yanzu ka je kasuwa za ka same na saidawa kamar girma wannan yake wake-waken larabawa ne kawai ciki da waɗannan mawaƙa guda bakwai al-mu'allaqatu sab'u da mu'allaqai guda bakwai to ɗaya daga cikin su akwai wannan muna ganewa ko yawa akwai Zuhair ibn Abi Sulma akwai Barfatu ibn al-Abd suna da yawa dai su bakwai ne to cikin mu'allaka shi yake cewa wadda mu'allaka farkonta yana cewa hal gadara ash-shu'ara min mutaraddimin am hal arafta ad-dara ba'da tawahhumi wagoji ne da yawa wajen baiti 60 haka su ne mafi kyawun waƙoƙin da shi an tara din ya faɗi to yana faɗi a ciki can tsakiya tsakiya yake cewa wala qad sharibtu min al-madamati ba'dama rakada al-hawajiru بالمشوف المؤلم ya ce walaƙar sharibtu lalle na sha minal madamati na sha giya shi ne madama suna ne na giya ko? kasan ko mu da hausa tana da suna ko? ana ce mata giya ana ce mata mi burkutu ana ce mata cafalo ana ce mata wani ne ya kus tana da suna da yawa daidai ƙarshe mice ce giya ce wala qad sharibtu min almadamati yace lalle na sha daga giya bada ma rakada alhawajiru bayan zahir rana garjin rana irin wannan zahin shi yake ce ma hawajir zahi na na tsakiyar rana jami ne na hajira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zahir rana ya tsanani ku dan jinkirta sallah a lokacin ba fankoki masallaci buɗe yake rana tana bugun mutane ga zafi irin na Madina da Makka kaga sai manzo Allah ya ce a zangin jinkirta sallah azhar har sanyi ya dan sauko ranar ta rage zafi to yace ba da maraka dal hawajiru bayan garjin rana ya kwanta bil mashufi da ainihin zinari adin abin nan ba zinari ba dinari kudin almu'limi wanda aka yi ma alama ma'ana yana daukar dinari na in bada yana ba da kudi barin ne yana ba da kudin shi yana ba da dinari ya sha giya bi zujajatin ina shan giyan bi zujajatin da kwalba safra'a masara kwalba zati asirratin wadda take da zane zane asirra waɗannan zanen na hannu na tahin hannu su ake ce ma asirra da waɗannan wannan zane zanen na gaboshi yana nan cikin cikin iziya da za ka gani ko? ƙorinat ya ce an gwama su an hada su bai azhara da buta mana buta irin wadda ake zuba mami buta wadda ake zuba magiya kamar butali ai daga cikin butali ake zubo ta ko a zuba cikin kofi a sha bishimali da hannun dama mufaddami butalin kuma wanda an rihe shi an rihe bakin shi fa idza sharibtu yace to idan na sha giyan fa innani lallani mustalikun mai halakar da mali kudi na ne na kashe kudi na shikenan kashe kudi ana ce mani ihlak Allah yace laqad ahl yaqulu ahlaktu malan lubada yana cewa na kashe kuɗi na mai yawa a halaktu kaga mustahlik mustahlikun mali na kashe kuɗi na wa irdi wafirun mutunci na kuma yana nan cikakke lam yuklami ba raunana shi ba mana dan na shagiya ina nan da mutunci na wa idza sahautu idan kuma na wartsake ta sake ni fa ma uqassiru min annada yace to ba ni takaitawa daga kyauta in na dawo cikin hayyaci na to kuma zan doki kyauta in bada wa kama alimti kuma kamar yanda kika sani ma'ana yana ma masoyin shi dukkan waɗannan waƙoƙin da aka duk masoya ne ake ma mata waɗannan mu'allakatu din duk mata ne ake ma waka duka shi yasa mawaƙi da waka raba shida da soyayya da waka su duk mawaƙi sai ƙarshe zai kaga ya waƙoƙin soyayya bai iya ba to bare ma mawaka nan zuba sun yawa waka ban ba ta soyayya ba gaba ɗaya su ne yanzu kawai ba komi ciki sai soyayya to shi ma kaga cewa wa kama alimti shama'ili kuma kamar yadda kika san ɗabi'una ina nan wata karrumi da kuma kyautata ina nan yadda nake giya ba ta canza ni to wannan dai ɗaya daga cikin wakokin larabawa ne na da waɗanda a ciki suke yaban mi suke yaban giya wa min nata'iji karami mala yace yana daga cikin sakamakon kyautarsu ishtighaluhum bil maisiri shagaltuwarsu da ainihin caca modi ita ma modi kaga da aikin banza ne giya aikin banza ne modi ma aikin banza ne kalanda aikin banza ne tambola da aikin banza ne amma suna shagaltuwa da wannan shi ma suna alfahari da shi in aka ce ba ilimi to da abun banza sai ka dauke shi wani abun kamar alfahari kaga mutumin da yake jahili wawa bai sa abin da yake ba da an zan da an yi zanen su ya ka kare sai ga ya shinye da wani tsumman shi ce ina wanda za a yi a zo a fara shi gani yake wani abun alfahari saboda bai san darajar kanshi ba yana musulmi amma yana alfahari da sabon Allah ya zo sunna da mutane mugo sunna an wara kenan da waya kare lafiya sai gaga an zidda mu wani hakuri ko an kece mu wani riga ko an ba hama ta iska aga shi sunnan da mutane wannan mugo sunna Allah ya kiyaye to suna shagaltuwa da mi da caca fa innahum kanu lalle ya ajina ya ajina aje nan wurin ainihin kanu lalle su sun kasance ya rauna suna ganin annahu sabilun cewa lalle caca bodi kalanda tambula hanya ce min subulil karam daga cikin hanyoyi na kyauta li'annahum saboda su kanu sun kasance yut'imuna almasakina suna ci da miskinai ma rabihu ribar da suka samu ta modi saboda haka suna ganin hanya ce ta inda za su taimaka ma wanda ba da an ci riba cace to bari a taimaka ma talakawa ta nan ne suke alfaharin aw ma kana yafdulu ko kuma suna ci da miskinai abin da ya rage an sihamin rabihina daga rabon waɗanda suka samu riba idan cace ce wadda kowa za ya yi sa kuɗi idan aka sa kuɗi za mu yi tarayya misali irin cace ta dawaki ko wani abu ta sukuwa mu zo mu hada sai mu zo da ni da kai mu hada mu ce doki kaza su ma wasu haka nan to dan abin da aka raga din to sai a dauka a rarraba mu talakawa kaga dai duk cace ce ba wani abin kwarai bane to shi yasa suke alfahari da abin walidhalika malan yace saboda haka taral qur'ana zaka ga alqur'ani mai girma la yunkiru naf al-khamri wal maisir bai inkarin bai yarda da amfanin giya da caca ba wa inna ma ya kula alkur'ani cewa yake wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin caca da giya ya fi girma daga amfaninsu amma wani wuri ya ce rijisun min amali shaitan da wani wuri ya ce kazamta ce daga aikin shaitan ne aikin banza ne saboda haka babu alheri ciki amma daidai da haka nan abin da ya sa alkur'ani da farko bai inkari bai kiyarda da amfanin giya ba da caca ba saboda suna farkon musulunta in kana sabon musulunta ba a ce ma abu kawai ba ya da kyau ba ka iya bari sai ka ji kawai gaskiya gaskiya ba ka iya daga shigowa ka kawai a ce ka bar abu sai ya ma nauyi to shi yasa sai a lallaba maka kyale ka a hankali a hankali in ka kwana biyu kana aka ganka da ka hito daga gidan giya sai ya ce ai ba ta da kyau musulunci ya hana saboda yanzu kana kana karɓo hukunce hukunce ba ya da kyau a ganka da da abin nan abin nan tambola ta dawaki kana kana yin sujada kawai sai ta faɗo cikin masallaci kuma duk iska ya bude ta ga tana ana ta gani gashiwa na an maka kana jirin sakamako sai wani ya ce ma ai wannan baya da kyau a cikin masallaci ma baka sa Allah ya hana ba amma rana ɗaya ba hana mutum a ce to ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abubuwan su mutum yawa sai a lallaba mu mutum a hankali a hankali ba ga wata mutane ba cikin dare sun sha giya aka je za a hana su ibnu taymiya ya ce a kyale su domin aka hana su abinda za su yi sai ya hishin giyan muni a kyale su a bar su da giyan su su sha hankalin su giya bushe su tsaya nan wurin amma suka bar tsaki ne za su taron mutane za su zanki so mutane ta adi ba ma suka sha giya suna da wani ƙarfi giya da ke mera ka mai rauni neman abin da yawa ma sai ka nemi katanga ta kama ka ba ka ba sai ka faɗi kana iya faɗa da wani kana iya kama san wani ba ma ka ganin kowa in ba kanka ba Allah ya sa mu dace to saboda laraba suna tsananin alfahari sun dauki giya da muhimmanci da caca shi sa da farko Allah ta'ala bai hana ba yasalunaka anil khamri wal masir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas Allah ta'ala ya ce kace a cikin su akwai zunubi babba kuma akwai amfani babba ga mutane amma wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim zunubin su yayi amfanin su yawa kaga Allah ta'ala bai ci ba ba kyau gaba ɗaya amma dai ya nuna ma akwai amfani saboda za a yi ko ka ci ko a canye ka ita ma giya haka nan za ka ji daɗi saboda za ka wartsaki ka amfana amma kuma sakamakon gushewar hankali da kai komi kana iya ko ba haka ba komi yana iya faruwa an hankalin ka ya gushe kana iya zuwa ka fada ma wani ko ka fada ma wata ka ga sarako ka maimakin ka gaida ta sai ka ci rungumar ta zakai uwan matarka ƙwaraiko a ga kabita da gudu tana gudu tana wayo wayo jama'a kai baka san me kake ba dai kake mata giya ta nuna ma wannan matar ka wuce Allah ya kiyaye Nabi Malam yace daga cikin abubuwan da yake nuna halayen su masu kyau alwafa'u bil ahd cika alqawli faqad kana al'adu indahum alkawari a wurinsu ya kasance dinan addini ne ta masaku na bi suna roko da shi kuma haka nan ne addini shi ya karantar da mu cika alkawari kuma cika alkawari addini ba al'ada ba ce ba wani abu ne da in ka cika ba kayi daidai in baka cika ba kayi daidai ba in ka cika kayi daidai za ka samu lada in kuma kake cika alkawari za ka samu zunubi wurin Allah domin Allah ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari domin cika alkawari ya zamanto a wurin Allah abin tambaya in kai alkawari ka cika to a wancan lokaci laraba suna dauka alkawari addini ne da suka riko da shi wa yastahinuna fi sabili kuma saboda shi suna wulakantar da katla auladi kashe ayansu ma'ana saboda cika alkawari sun yarda a kashe masa yaya ma dan dai su cika alkawari dan kasu bar magana a ce sun yi alkawari ba su cika ba wa takhriba diyarihim kuma suna ɗaukar rushewar gidajensu ma don a cika alkawari ba wani abu bane gidan ma ya rushe inda za su cika alkawari wa takfi fi zalika qissatu hali ibn mas'ud shebani malam yace ya isa a cikin sanin haka labarin wani da ake ce mahani dan mas'ud ash-shaybani wani mutum ne wanda shi ma ya buga misali a wurin cika alkawari was-samaw'al ibnu adiya da kuma samawal dan adiya shi ma wannan samawal ɗaya daga cikin mawaka ne na larabawa wa hajib da kuma hajib ibnu zurara at-tamimi dan zurara at-tamimi duk waɗannan sun buga sun buga misalai kayatattu game da mi cika alƙawari abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya sa mu gyara Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah muna roƙonka na'am yayi abu ne mai kyau yana tambaya game da roƙon da shugaban ƙasa yi na mutane gobe bitarin su ya azumi a yi tawassuli da azumin domin Allah ta'ala ya kawo mana laya da zaman laya wannan abu ne mai kyau kuma bitarin rana azumi ce dama kuma azumi ibada ce daga cikin ibadodin da Allah yake so kawai dai kamata ya yi a ce duk masu azumi gobe ranar litinin su yi tawassuli da shi da Allah su yi addu'a cikin azuminsu Allah ya kawo makasa lafiya wanda yake iyawa sai wanda dama ya saba azumin litinin sai abin shi wanda kuma yake ga yana iyawa kuma yana iya yi saboda ya kama makasa addu'a Allah ya zaunar da ita lafiya sai ya babu wani ba dole sai azumin ba akwai addu'a ma an kai ba sai kana azumi Allah zai karba karatu alqur'ani in kai salata annaba in kai tasbihi ko hailala ko wani abu ko sadaka in kai ta dala biyar ko ta dala goma sai kai addu'a ka ce Allah ka baka san mu lafiya duk aikin alheri gaba daya kuma kamata yayi wato su roki mutane su gyara halayensu da ɗabi'unsu da ayyukansu mutane su ji tsoron Allah abu dokan Allah abinda Allah ke so a yi ayi wanda Allah baya so a bai wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa Allah ta'ala ya kawo isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali amma ba haka ba ana yi ne kamar ba a yi Allah ya gyara mana halayen Allah ya biya mana bukatunmu gaba daya Allah ka shahi mana hawayen balaguro ne kace za kai to Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa yi lafiya dawo lafiya Allah ya bada sa'ar tafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين